الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasin da muke gabatar su a cikin usulul tafsir wanda kuma wannan shine darasin mu na 13 muna tafiya ne cikin littafin dirasatun fi usulul tafsir na ustad Dr. Muhammad Kabir Yunus na garin Kano rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to mun tsaya a babi na mun kai karshen babi na shidda zamu shiga babi na bakwai wajen fi tafsir bil ilm muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya to abu na farko fit tafsiri bil ilm nan ne babin yake sannan kuma akwai fasali uku التعريف به وبنشأته بأكل في التفسير بالعلم والتفسير العلمي نشأته يد التاسو كنان تاريخ انسا سنة النبذة التاريخية أو نلوكتي في مدى حجيته من أي حجر سا شم حجة نيكوبا حجة با شين فصل نبي الفصل الثاني الفصل الثالث في ضوابطه وأنوائه babit ƙa'idodin da ake bi a yi shi da nau'ukansa wannan shi ne abinda za mu tattauna a kansu cikin wannan fasali insha Allah ta'ala faƙarar mu ta farko fit ta'arifi bihi faƙara ta biyu na sha'atihi in muka zo kalima ta al'ilmu lugatan wasu ilahan al'ilmu fil luga jiddul jahali kishiyar jahilci wa huwa idraku shay'i bi haqiqatihi ana nufin karshiki abu ka gane abu bi haqiqatihi a haƙiƙaninsa yadda yake wa huwa nau'ani sun kace shi idraki na abu kala biyu ne idraku zati shay'i shine kai idraki karshiki zatin abu an gane ko ma'ana zatin abu shi abu karan kansa abu na biyu ba'un kenan bayan ya ka alif al hukmu ala shay'i kai hukunci akan abu bi wujudi shay'in an gane ko da samun wani abu huwa mawjudun lahu cewa yana da wannan abin au nafiyuhu ko ka kore au nafiyu shay'in ko ka kore wani abu huwa muntafin anhu ka kore ma wannan abin wannan abu kenan ko ka kore zati ko ka kore sifa ina fata an fahimta domin wanga bayani na biyu na da alaka da sifa to idraku zati shay'i shine al-awwal huwa alladhi yata'adda ila maf'ulin wahid yana ta'addi zuwa ga maf'uli daya inda Allah ya ce la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum kaga la ta'lamunahum bu kusan su ba ma'ana bu kusan zatin su ba amma Allah ya'lamu shi Allah ya san su yawa in ga mu'min ne an ka faɗi wannan magana ce mai kyau tunda ko mutane bu san ka bayan Allah ya san ka ta ƙari amma nan siyakin kafirai ne wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum nan kafirai ne kaga abin tsoro da kamar yadda Allah ya ce ma annabi وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم kaga nan kamar tahdidi na tsoratarwa ne bar su mu mun san su kaga lamari ya baci kamar inda Allah ya ce gashi nan ma ya kawo shi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum wasani nabiyu shine wato kenan nan da anka ce asani ana nufin al-hukmu ala shay'i bi wujudi shay'in huwa mawjudun lahu aw nafi shay'in huwa muntafi anhu ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wa huwa alladhi yata'adda ila maf'ulaini yana ta'addi zuwa ga maf'ulin bihi biyu fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna illa kuffa fa in alimtumuhunna an ka ce in kun in kuna zato domin ba sani na raba nan kun gane ko sanin mutum mumini na wannan Allah ɗaya san haka shi yasa mutum ko ya mutu akan hanya ta gari sai a ce muna fatan ba shi yasa Imam Bukhari yayi babi babu la yuqalu fulanin shahid ba a cewa ni shahidina Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce wanda ke cewa wani yayi shahada ya shahada su bari domin ba a san hakikanin abin da ke cikin zuciyarsu ba muna mai shi fatan dai yayi shahada mun gane ko to nan shi yasa malamai suka ce kalima ta ilmi wani lokaci tana zakkuwa da ma'anar zato in kuna zaton mu'minnai na su matan da sun kai hijira kuma kalima ta zato wani lokacin tana zakkuwa da ma'ana ta yaqini alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim ala ayyati hal ana abin da kamata mu fahimta fa in alimtumuhun da mu'minatin in kuna gazzaton su mu'minnai na nan ilimin da an gare ku a zahiri na kuka aiki da shi ba batini ba sai zaman tonan yayi ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi guda biyu alimtumuhunna hunna din nan shine maf'ulul awwal mu'minatin shine maf'ulun bihi الثاني منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث السالم أنغاني كو تو نن ba zatin suna aka son a sani ba a'a siffantuwarsu da imani tabbatar da imani akan su ko kore shi yawwa wa ammal ilmu fil istilah amma ilimi a wajen istilahi wajen malamai istilahul am wa huwa istilahul ulama at-tadwin ana nufin malaman da sun ka rubuta littafin shine tadwin fa yutlaq wa yuradu bihi majmu'u masail ana nufin mas'aloli wa usulun kulliya da ƙa'idodi da sun ka haɗe ta jima'u hajihatun wahida ƙa'idodin da wato na gaba ɗai su ne kulliya wanda abin nan jiha guda suke haɗa su an gane ko ka ilmil kalami kaga yanka ce ilmul kalam yana da ƙa'idodin da sun ka haɗe shi gaba ɗai su da an ka haɗa an kai wannan ilimin ilmul fiqhi ilimin fiqhu ilmun nahawi ilimin nahawu ilmul ard ilimin ƙasa sanin yadda ƙasa take ko geografiya wa ilmul asar da ilmun asar kamar yanzu galibi ana nufin abinda an karwaito daga magabata ko daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko duk da yake akwai ilmul asar shine al asaru tarihiyya sanin wato ababen da mutane suka bari na tarihi kamar yanzu kasar misra zaga suna kula da irin asar na wanda mutanen fir'auna sun ka bari da sauran kasashen turai da ma duniya ana karatun abubuwa na tarihi malam yace to wa ammal maqsud bihi huna abinda ake nufi da ilmi anan fa huwa al-ilmu alladhi yaqsuduhu al-bahithuna shine wadanda masu bincike suke nufi hadisan a zamanin mu na yanzu inda ma yatahaddathuna an at-tafsir al-ilmi wanda suke cewa at-tafsir al-ilmi malam yace to fala budda idan min ma'rifati hadha al-mustalah inda al-bahithin al-muhdathin dole sai an san ma'ana wannan mustalah a wajen su tunda bai yiwa kai mutum hukunci da abinda ba manufa tai bane wanda da yawan yanzu dalibai suna fada cikin irin wannan tarko mutum ya yi magana kai za ka fassara abin da ke nufi sannan ka mai hukunci ba ka bari shi ya fassara magana shi da kanshi kuma in za ka fassara za ka yi mai hishe ka sai ka gyara ta ka fassara yadda za ka yi masa hukunci kaga akwai hatsari cikin wannan Allah ya kyauta mustalahu at-tafsir al-ilmi inda al-bahithin hadithan yake cewa an yi sabani ikhtalafa al-bahithuna al-muhdithun في تعريف هذا المصطلح يعني أنت المحدثون أنا في النزامن حسب اختلاف مواقفهم saboda saboda me yasa tarifin su ya bambanta saboda matsayin su ta bambanta wani yana ganin ana yin shi wani yana ganin ba a yi kinan kaga wanda yana ganin ana yi tarifin da zai masa ba ɗaya bane da wanda zai ganin ba a yi muna gane ko to amma ya kawo tarifi guda biyar kuma ya zaɓi na biyar ɗin don haka za mu karanta na biyar ɗin sai mu war sauran yace huwa ijtihadul mufassir abinda ake nufi da at-tafsirul ilmi kokarin mai tafsiri fi kashfi sila ya gano sila alaka baina ayatil qur'anil karim tsakanin ayoyi na alqur'ani alkauniya waɗanda suke magana kan halitta daga kaunu na kun fa yakunu wa muktashifatil ilmi tajribi da kuma abubuwan da ilimin jarrabawa na bincike ya gano shine muktashafat ala wajhin ta fuskar da zai yin wannan kokari yuzhiru bihi i'jazul qur'an yuzhiru bihi yazharu bihi i'jazul qur'an ko ko yuzhiru bihi i'jazul qur'an shi mai tafsirin zai bayyana ko ko zai bayyana in an ce yazharu shi ijazin zai bayyana na alqur'ani ko kuma yuzhiru shi mai tafsirin zai bayyana i'jazul qur'an i'jazi na alqur'ani yadullu bihi ala masdarihi wannan ijazin zai nuna masdarin alkur'ani inda ya fito kenan daga wajen Allah ne wa salahiyatuhu kuma zai nuna alkur'ani ya dace li kulli zamanin wa makan da kowane zamani da kowane wuri mun gane ko to yace to kenan in mun ka ce za mu ɗauki wannan nan na za mu gane al-maqsud bil ilm fi hadhihi ad-dirasa yace huwa al-ilmu bi mafhumihi al-hadith an ce ilm mafhumu al-hadith mafhumin shi na zamani wa huwa majmu'un yace al-ulum at-tabi'iyya ilmomi ne na tabi'a tabi'a ta halitta kenan allati tahtaju ila tajriba wanda suke bukata sai an jarraba an yi ta test wa mushahada kuma sai an kakkalle su wa ikhtiyar da kuma zabi ana yi ana zaba ana ganin wannan yana yi wannan baya yi sawa'an kanat asasiya shin ilimi ne na asasi in an ce ilimi na asasi wanda yana da ka'idodi tabbatattu kal kimiyya kamar kimiyya shimi wa tabi'a da kuma tabi'a nature wal falak da ilimin falak astronomy abinda shahi sararin samaniya wal riyadiyat da riyadiyat mathematics lissafi wan nabatat da kuma annabat tsiro wanda ake karatu cikin agronomy wal hayawan da dabbobi wanda ake karatu cikin elevage wal geologia da geologia ilimin karkashin ma'adanai na ƙasa arzikin da ke cikin karkashin ƙasa awi tatbiqiyya ko ko ilimi ne na tatbiqi ba asasi ba ma'ana ana yin shi a aikace ka tib kamar ilimin da ya shafi at-tib wato likitanci kenan daga nan an ka samu tibbo tibbu sai an ka ce tibbo wal handasa da handasa engineering an gane ko abin da ya shafi gine-gine kenan wa zira'a da kuma noma agri, agriculture wal baitsara da baitsara kwashi an gane ko a fasa dabba ko a fasa dan adam shi ne ake kira baitsara mala abdullahi eh ba batur akan yi ba eh shi ne suke ce ma operation ai operation a hausa mutum ko su tiyata an yi masa tiyata ha amaliya jirahiya shine bai tsara wa amaliya jirahiya ko ya san shi ai wanda dai bai tsara ita adda wa mallam abdullahi wa ma ilaiha da abin da ya kama da haka fi nash'atihi wa tatawwurihi ya an kai an ka samu tafsirul ilmi duk da yake anan wasu sun tafi cewa ba a ma cewa tafsirul ilmi babu shi saboda suna ko kuma akwai shi amma bai dace a kira shi tafsirul ilmi ba an gane ko saboda suna ganin an ce tafsirul ilmi to kenan tafsirin da ba shi ba ya kuma tafsirul jahli kenan tafsirin qur'ani da qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai sai kuma tafsirul jahli haka ne da fahimta an gane ko shi yasa suka ce bai dace a kira shi shi ko asalin dalilin da yasa saboda daga yaren da ya hito ne domin an ka ce science ko science tana nufin al'ilm a wajen turawa shi yasa sun kusa a tafsirul ilmi to malam yace tafsirul qur'an ala daw'il ulumi wal ma'arif al kauniyya a fassara al qur'ani akan abin da ya shafi ilimi na halitta na halittu yace na sha'a qadiman ba yanzu na ya fara ba abu ne sa ba tsohu da dadde an gane ko wa kana lidhalika asbabun tarihiyya yana da asbab dalilai na tarihi da sun kasa an ka same shi wa ukhra zatiya akwai waɗanda kuma na zati ne na karan kanshi addat ila nushu'ihi waɗanda sun ka sanya ya bayyana nushu'ihi ya taso daga na sha'ana wa tatawurihi kuma ya haɓaka yace to zamu yi bayanin su nujmiluha zamu bayanin su kenan a dunkule ko a gurguje na farko al asbabu tarihiyya akwai dalilai na tarihi an gane ko su ne wato alfutuhat fataha budewa garuruwan da musulmi suka ci da yaƙi da suka ci garuruwa da yaƙi sun ci garuruwa daban-daban na fata an fince ni waɗannan garuruwan za ka ga musulmi bayan musulunci ya tabbata a jaziratul arabiya zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina abubakar aka yi qitalul murtadin kuma aka fara fita kaga an yi sai tsara akan rumawa a cikin asiya afirka ma musulunci ya shigo wasu wurare an yaƙi wasu wurare ba a yaƙi ba ko ba karan bari to haɗuwan musulmi da waɗannan al'ummomi da aka yaƙa shi na daga cikin sababin samun wannan ilimi domin musulmi za su iske su su ma sun yi bincike kan irin waɗannan abubuwa to tunda sun yi bincike kansu kenan yanzu kamar wata kofa ce ko wani windo wanda musulmi sun kale ko a wajen waɗannan mutane tunda shi ilmi tajriba ilimi ne wanda bai kimantu da wata al'umma ba ilimi na bincike bai da kabila bai da yare bai da addini musulmi na iya zama likita kirista na iya zama likita arni ba ma guji na iya zama likita musulmi na iya karatun geografiya kafin na iya karatun geografiya abu ne wanda an yi tarayya saboda ilimi ne wanda ya gino akan jarabawa amma tura sai suna nuna muna ai baki da balarabi ba za su yi wannan bincike ba kaga wannan don su yaƙe mu ne alhali musulunci ya karantar da su a ƙasar spain waɗannan ilmuka shekara 857 da daula ta musulunci ta yi a ƙasar spain to kaga ina wannan hujja babu ta abu na biyu a tarjama shi daga cikin asbabu tarihiyya lokacin da musulmi sun kai tarjama da an ka zo an ka iske an ka ci al'ummomi da yaƙi an iske suna da wato ilmin mukka waɗanda an kai tarjama musamman zamanin daular abbasiyya da an kai darul hikma an gane ko to waɗannan sun taimaka kaga a zamanin abi ja'far al-mansur har zuwa zamanin harun rashid an gane ko sannan kuma wannan tarjama ta kai matuka a zamanin abdullahi al-ma'mun daga shekara ta 136 ta hijira zuwa shekara ta 300 ta hijira an yi waɗannan ƙoƙarin waɗannan tarjama tarjama tarjame tarjami saboda musulmi an ce musu ikra bismi rabbika alladhi khalaq ai kalma ta farko ta sauka kina ai karatu kuma kenan tunda an ce ai karatu ilimi yana daga cikin abin da musulmi ya kamata ya nema bai dace mu a sifanta mu da al'ummar jahilci ba an gane ko wanda wannan yana buƙatar ai hudubobi da muhadarat kan wannan da wa'azuka saboda kullum ana ce muna baya muke baya muke ba mu san yadda an kai mun kazan baya ba to asbab zatiyya dalilai na zati waɗanda sun ka nuna cewa sun ka sa musulmi sun kai karatun tafsirul ilmi sai malam ya ce abu na farko kasratu laftil qur'ani lil anzar qur'ani ya yawaita juyar da dibi laftu shine waiwaye ya waiwai ya sa mutane su waiwaya lil anzari ila mazahir ayatillah zuwa ga zahirin ayoyin Allah fil kauni waɗanda suke cikin duniya wan nafsi da cikin rai kenan ya kamata ai karatun dan adam shi karan kansa don Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun sannan kuma qur'ani yayi ta bayani kan akalli yadda halittu samai da ƙasa suke awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wama khalaqa Allahu min shay misali Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون kaga Qur'ani yana magana فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا كاغا أبنتين كينو ذاك كراتون أغريكيتشر أولنا وفي أنفسكم كراتون لكتنشي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض سررين سمانيا إن كينا أولا ذات إيا بنتكي كنشي دوك غاسينا إيه غاسونا إيه daga ciki kuma za mu ce gaba kenan sai malam ya kawo abu cikin asbabun zatiyya i'lanul qur'anil karim qur'ani yana i'lani ya bayyana bi anna khitabahu cewa maganar da yake isarwa muwajjahun ana fuskantar da tadda ita ne zancensa ya shafi al'alamin jama'a mutane duniya gaba ɗaya wa anna risalatahu saqun qur'ani alamiyya ya game duniya in an ce ya game duniya ba ana nufin kowa ya musulunta ba in tabe kasancewa qur'ani ya shafi duk al'ummomin duniya daban musulunta al'ummomin duniya daban Allah ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'mini dai mutane ba za su yi imani ba walakin na aktsarun nasi la yu'minu dan haka dan an ce qur'ani ya shafi duniya ba ana cewa ba kowa sai musulunta wa khalida sakon qur'ani khalida tabbatacce na wa khatima kuma shine na karshe khalida tabbatacce na wasu na cewa sai kiyama ana iya cewa a'a lokaci zai zo wanda za a ɗauki alƙur'ani akwai nasu da suke nuna wannan kinan zuwa ƙarshe ƙarshen kiyama muna ganewa ko yawwa kaji Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kinan qur'ani ya shafi dukkan talikai tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira dukkan talikai wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi ya shafi dukkan mutane an gane ko yawwa da sauran ayoyi to tun da an turo alkur'ani an saukar da shi ga dukkan mutane shi na ce malayin ce falon maka da alkur'anu kazalika lam yunzil Allah azza wa jalla li jilin muayyan ba a saukar da qur'ani ba don wata jama'a ita kadai ko ba haka ba to tunda ya shafi dukkan al'ummomi kenan sakon alkur'ani ya shafi dukkan al'ummomi na duniya to su larabawa e ijazin alkur'ani zai bayyana gare su ta fuskar larabci tunda suna jin larabci da wanda yake jin larabci to wanda shi kuma bai jin larabci ba ba larabe ba kuma ya za a yi da shi e ijazin qur'ani zai kai mai ta fuskar waɗansu abubuwa na ilimi kaga yanzu da yawan turawa da wasu waɗanda ba musulmi ba da sun ka musulunta a ƙasashen turai da america da irin su japan da china wani lokacin manya-manyan profesoshi ne na duniya da sun kai bincike sai su iske qur'ani ya faɗi wannan abin tun wancan lokaci sai su gane qur'ani maganar Allah ce mun gane wannan da kyau eh sai su musulunta a haba mallan wanda ya ga gaskiya ina zai tsayawa har yahudawa ta musulunta suka yi ba ai shi na ga tada musu da hankali suna taya ga kasashen musulmai suna ganin nan na kamata a zo a zumbucike musulunci tun daga tushen sa su kuma musu musulunci na Allah bane suna taushe can sai ga can ta bayyana faqran mutabiyu fi hujjiyat at-tafsir bil ilm me hujja dan wasu sun ce ana yi wasu sun ce ba a yi to sai malam ya kasa shi gida uku yace al-faqratul ula fi hujajil mu'aridina waɗanda sun kace babu tafsirul ilmi kwata kwata ba su yarda da shi ba yace wa munaqashatuha sannan zamu yi munaqasha mu tattauna mu gani shin magana su ta dace a dauke ta ko bata dace ba al-faqratus thaniya fakara ta biyu fi hujajil mu'ayyidina hujjojin waɗanda sun kace ana yin tafsirul ilmi wa munaqasha ta wasu ma mu tattauna mu ga dalilan su ai munaqasha shi yasa mas'ala in ta zo in tana da magana biyu to haka za a bi waɗansu sun ce eh waɗansu sun ce a'a to ilimi daga nan zai bayyana waɗanda sun kace eh me dalilin su waɗanda sun kace a'a me dalilin su nan an ƙare to sai kuma abu guda yi saura wanne ne za a ɗauka tunda eh da a'a ba su haduwa sai ka ce to ga wanda za mu zaɓa to in ka zaɓe shi ba ta ƙare ba ina dalilanka na zaɓi idan ka bayyana waɗannan dalilai suka bayyana to shi kenan magana ta ƙare ba sani ko muna fahimta ba to duk mas'ala ta ilimi in kai mata haka yanzu na kana gane ta al mas'ala al aqwalu allati fiha ina fata mun fahimce ni adillatu hadhihi al aqwal munaqashatuha ثم الجمع إن أمكن أو الترجيح in mas'ala dubu ɗari an ka kama haka na za ka tahiya riƙe da kyau tau sai kuma alfakaratu salita fil khulasa za a takaita wata tarjihi sai a rinjayar da wata magana akan wata muna ganewa da kyau to yanzu da yake ya kawo hujjojin waɗanda sun kace ba su yarda ba hujjojinsu ya kawo kamar hujjoji guda abin nan ya kawo hujjoji ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ina ganin hujjoji guda ina ganin bakwai ne in ban manta ba a shidda ya kawo sannan ya kawo almunharifuna waɗanda su ba ma su yarda ba sun ma karkace game da tafsirin alkur'ani safha ta 483 karshen ta ya ka almunharifuna su ko ya kawo ina ganin maganganunsu ɗaya biyu uku waɗanda su sun kauce ma sun wuce iyaka an gane ko yawwa sannan ya yi munakashin waɗanda maganganu nasu cikin nukuta uku ya yi munakasha waɗanda sun ka karkace an gane ko to amma ya ka magangana su ta ya yi raddi akan magana ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai bakwai ya yi raddi an gane ko to amma ba za mu kawo su ba saboda su mu'aridun kin waɗanda sun kace su yarda ba idan mun ka fahimci hujjojin waɗanda sun kace su yarda domin su waɗanda sun ka yarda suna kawo hujjojin suna tare da yin raddi ga waɗancan shi yasa sai mun ka ƙetare su yanzu kawai za mu je ga hujjojin waɗanda sun kace ana yi ya kawo hujjoji guda hudu sai mu je kuma zuwa ga khulasa an gane ko madalla malam yace alqa'iluna bit tafsir al-ilmi qadiman wa hadithan wanda sun kace ana yin tafsirin alqur'ani tafsiri na ilimi bayyana alakar da qur'ani yayi ishara zuwa ga wadansu abubuwa na halittu qadiman wa hadithan yace yanqasimuna ila qismaini na farko sun kasu gida biyu alghulatu waɗanda sun ƙetare iyaka sun yi abubuwan da ba su dace ba wal mu'tadilin da waɗanda kuma ba su ƙetare iyaka ba shi yasa cikin al'amari na duniya abu uku aka samu duk in an ka tayi duk garin da ka tayi duk mutanen da an ka tara ma a duniya galibi abu uku na aka samu akwai wanda ya ƙetare iyaka akwai wanda ya yi baya baya baya bai shigo ba akwai dan tsakiya ko ina ka sai duniya ko cikin kowane ilimi za ka magana cikin kowace fami za ka magana cikin kowace kabila za ka magana cikin kowane addini za ka magana komi a duniya in dai mutane na ko ka ɗauki ukunin ga ku rike da kyau ba na farko almutashaddid wanda yana da tsanani za ka ga wani komi nashi akwai gauci za ka ga kowa bai yi mu'amala da shi na biyu almutasahil mutumin da yake mai sakaci ya zan kamar galas malamin su bahu kankara sai na tsakiya almutawassit duk duniya cikin kowane fanni cikin kowace qadiyya cikin kowace matsala cikin kowane tsari za ka ga wannan yanzu misali in mun ka zo wajen hadisi za ka ga cikin aljarh wa ta'dil imam al-hakim an-naisaburi mai al-mustadrak ana ganin cewa da shi da ibnu hibban suna da tasahuli wajen ilmul jarh wa ta'dil nan da nan su sun hadisi sai ka iske waɗansu mutane da sun ka nuna amintattu na ba amintattu ba saboda suna da sauƙin yarda da su sai kuma al-mutashaddidin ibnu ibnu al-jawzi ba ibnu al-qayyim al-jawziya ba in tabe akwai ibnu al-jawzi akwai ibnu al-qayyim al-jawziya shi ibnu al-jawzi ya gabace su tunda shi bagdadi ne sannan kuma shine mai littafin talbisu iblis nan da nan yace hadisi da'ifi na ko maudu'i ko da aka bincike sai a ce ba haka nan bane sai kuma almutawassituna waɗanda suna tsaka tsakiya sai sun yi bincike ba sa saurin cewa da'ifi na ko sahihi sai an yi bincike mai yawa kuna gane wannan kamar yanzu isu ibnu hajar al-asqalani muna jin wannan da kyau ko ba mai yawa haka cikin ilimin fiqh in kaddibi ibnu hazm mutashaddid na bai ma yarda da kiyasi ba yana tsanantawa in ka ɗauki waɗansu fuka ha'u suna da tasahuli da ta'assubi duk abin da ya saba mazhabar su su yarda da shi ba akwai masu tsayawa tsaka tsakiya a'a a kawo mazhabobi guda hudu a kawo dalilan su sai a duba a gani wanne ne cancanta a ɗauka in ana iya jam'u a haɗa in ba a iya haɗawa kuma a ɗauki wanda yake raji shi to duk lokacin da baka ɗauki wannan matsaya ta tsaka tsakiya ba za ka iya samun wannan matsala ko cikin tafsirin qur'ani yan batsiniya da yan hadasa da yan ramziya duk sun kore ma'anonin qur'ani kaga sun yi gulubi akwai wanda kuma za ka iske wajen tafsiri yana da tasahuli nan da zai fassara aya da larabci akwai wanda zai cewa a'a a tsaka tsaka tsakiya sai an yi amfani da ka'ida mun gane da kyau ko ba mu gane ba to malam yace waɗanda suke alghulatu sun ketare iyaka ba zai bayani kansu ba amma zai yi bayani kan alhujaj hujjoji wal mubarridat allati adla biha al mu'tadiluna adla biha wanda sun ka kawo ta daga addarura kamar ka saka abu cikin abin nan kenan kai ma ka sana ka dalili an gane ko amma zai bada misali can karshe na waɗanda suke sun ketare iyaka hujjar su sun ka ce annal qur'anal karima shi qur'ani mai girma kitabu kitabul littafi ne risalatuhu alamiyya sakon shi ya shafi duk mutanen duniya والقرآن الكريم شيك القرآن ما يجرما كما هو معروف كما يدك سنني هي حجة الله حجة الله تي البالغة ودى تكيمتك على الخلق إغهال التو كلهم دكانسو وموضع الحجة فيه كسن شي وش حجة كنا مؤرين دي كسن شي حجة هو كونه معجز للخلق يا جمي يا غاغري هل التو غبا دايا وعالمية القرآن كسن شي القرآن يا شافي دكان الأم من دنيا تقتضي tana hukumta cewa Allah ya kuna idraku i'jazihi mawqufan ala fusaha'il arab ba za a ce kawai ya tsaya bane akan fusaha'ul arab laraba masu fasaha kenan su ma sauran za a bayyana musu kenan al-i'jazul bayani da al-balaghi shi da alaka da larabawa to shi ko al-i'jazul ilmi ba ka gani duk mutanen duniya suna bincike cikin ilmomi daban-daban kenan suna iya shafe su na biyu sun kace annal i'jazul ilmi huwa alladhi يعجز المل... يعجز الملحدون an an yajru fihi mawdi'an litashkik shine wanda kafirai ba za su samu wurin shakka ba yanzu duk yadda zakai wanda bai jin larabci bayanin ijazul bayani na qur'ani da balagi zai gane da ijazul tashri'i zai gane bai jin larabci amma shina kafiri yace ya wani bincike sai wani abu ya bayyana gare shi kuma an kace qur'ani ya faɗa kuma ya ga haka nan da kaga wannan shine zai gajiyar da su kai tsaye kuma qur'ani mu'jiza ce ga kowa hujjarsu ta uku annal qur'ana yahtawi ala kathirin min al ayat al kauniyya qur'ani ya kumshi shine yahtawi ya kumshi ayoyi na kauniyya na kaunu na halitta masu yawa allati yatawaqqafu diqqatu fahmiha sanin zurfafa sani zurfafa fahimta akan su ya tsaya ne ala tafsiriha ayi tafsirin su fi daw'il haqa'iq al ilmiyya akan wato abin da ya shafi hakika ta ilimi tabbatatta tunda waɗansu abubuwa da ƙur'ani wa ya tawakkafu kadhalika taysiru ad-da'wati ila Allah fi hadha al-asr hinan ala hadha an-naw' min at-tafsir hadda da'awa zuwa ga Allah tana sauƙaƙa ne da irin waɗannan abubuwan muna ganewa ma'ana yanzu misali idan an kace maka ƙur'ani ya faɗi wani abu to in an ka zarfafa bincike sai a gano hikimar da ta sayi amfani da wata kalima bai amfani da wata kalima ba ɗai kenan na biyu kafirai idan an ka samu mai jin yaren su ya bayyana musu haƙiƙa ta ilimi kaza ba nazariya ba domin haƙiƙa abinda ake nufi da shi abin ya tabbata a ilmanci babu sabani amma an ce nazariya ana na ana bincike har yanzu ba a kai karshe ba daga nazaru na kallo an gane ko shine suke ce ma face scientific and face scientific an gani ko yawwa to kaga irin wannan wanda ya gano shi saukin da awaza ta yi mishi ga kafirai domin su ba su gane larabcin balle a bayyana musu balagan larabci anna tafsir al-ilmi lil qur'an huwa alladhi yahmina mimma waqa fihi ba'd al-mufassirina min ta'lil ba'd al-zawahir al-kawniyya ta'lilan batilan idan za a tafsir ilmi shine zai bamu yahmina zai kare mu mimma waqa fihi ba'd al-mufassirina daga abinda wadansu masu tafsiri suka afka cikin shi suka fada min ta'lili ba'd az-zawahir al-kawniyya sun bayyana wadansu zahirori na halitta ta'lilan batilan sun yi ta'lilin su ta'lili wanda yake batili tunda ana samun kuskure cikin shi ijtihadi ne za a yi kenan in ka gaba ka san abu ba gambi ga kai ni kakka shiga cikin shi sha'ir yace idza lam tastati shay'an fada'hu wajawizhu ila ma tastati'u mun gane wannan to al-faqara thalitha faqara ta uku fil khulasati wat tarjihi a takaicen magana sai kuma a yi tarjihi to shi na malin yace min ma sabaqa an aradna fil faqratayn as-sabiqatayn tabayyanu lana an al-ulama qadiman wa hadithan inqasamu tijaha qadiyati at-tafsir bil ilmi ila mu'aridina wa mu'ayyidina yace da ba mun fada akwai wadanda mu'aridina musu yadda ba mu'ayyidina wadanda sun yadda an gane ko to wadanda kuma sun kace ba ai yace min dalili inna man talaqu min dafi'il hirsi ala al-qur'an al-karim su suna kallon sun daga niyya ce dafe kamar a ce abin da tunkuɗa su akan wannan magana wato alhirsu kwaɗayinsu da tsayawa su kai da fata alal qur'ani Allah ya tula abu bihi ka ai wasa da alqur'ani aw ya ulu ko qur'ani shi koma ala ghairi ta'wili sahih ba fasar shi ba tunda an kai kuskure wannan ya ce to kai jiya jiya sun ce abin nan haka qur'ani ya ce kuma yau an dawo kuskure na shi yasa sun ce ba a yi amma malin yake cewa me yasa sun kai wannan wa khasatan ba'da ma ra'aw min su'i tatbiq ba'd al-mufassirin saboda sun ga waɗansu malamai sun yi su mummunan tafsiri na tafsirul ilmi bil ghuluwi fihi sun yi guluwi sun ketare iyaka wa bi tahmilil ayati ma la tahtamiluhu sun dauka daukan ma'ayoyi abinda ba sa dauka su kuma al-mu'tadiluna ya kawo bayanin su kenan yake cewa lidhalika kanat jullu hujajihim lirradd hujajihim lirradd tafsir al-ilmi innama tasihhu fi tafsirul Qur'an waɗanda sun ce ba a yi galibin hujjojin suna tsaya ne akan waɗanda sun ketare iyaka wa ammal mu'tadiluna waɗanda suke kuma matsakaita ne fa yabdu anna hujjatul mu'aridin la taqwa ala ta'ani min manhajihim waɗanda sun ka sun ce ba su yadda ba hujjojin su ba za su yi mu'arada ba ba za su ci karo ba ko su rinjayi hujjojin su domin sun sun tsaya akan ka'ida to malam yace to bina'an alama taqaddama nurajjihu shi yana ganin cewa za a rajjaha hujjatul hujaj wa adillatul muayyidin min al mu'tadilin waɗanda sun ka tafi akan a tsaya tsakasakki a ce su zai ɗaukar nasu an gane ko sai ya ce ga dalilan shi alama ya ati annal kulla cewa dukka mu'aridina da waɗanda musu yadda ba wa muayyidina da sun kai da tafsirul ilmi muttafiquna sun yi ittifaqi annahu yadda sha'ani yake la yumkinu an yujada nassun qur'aniyyun yunaqidu haqiqatan ilmiyatan sabitatan subutan qat'iyyan bai yiwuwa tsakanin su su dukkan sun yarda cewa ba a samun nassi na alqur'ani yunaqidu wanda zai warware haqiqatan ilmiya wata haqiqa ta ilmi sabitatan tabbatatta subutan tabbata qat'iyyan yanke kenan tunda sun yarda da wannan yace abu na biyu idan ma sabata ma yaquluhu ba'd al-bahithina min an min anna al-muslimina jami'an yaquluna bil i'jaz al-ilmi lil Qur'an yace idan ma mun ka dauka ya tabbata tunda nan kamar magana ce da fardiyya ce anna al-muslimina yaquluna bi i'jaz al-ilmi lil Qur'an mutane suna cewa akwai i'jazi na al-Qur'ani na ilimi mu'jiza ta ilimi na bincike wanda Qur'ani ya tabbatar da ita to yace to wannan fa inna hadha dalilun akhar ala mashru'iyyat al-akhdh bit tafsir al-ilmi wannan yana nuna cewa kin za a yi tafsir al-ilmi don mi li'annahu la yumkinu ithbatu hadha al-i'jaz al-ilmi illa ba'da tafsir al-Qur'an bayyu akai ga i'jazin sai an yi tafsir al-Qur'an tafsir al-ilmi wa muqaranatu ma'anihi a hada ma'anonin al-Qur'ani ma'a ma yathbutu ma yuthbituhu al-ilmu al-qat'i game da abinda wato ilimi na katsa'i ya tabbatar yankacce fattaslimu bil i'jazil ilmi mutun ya yadda da cewa akwai i'jazul ilmi yulazimu taslim bit tafsiril ilmi kina ya zama to wajibi shi ba shi da akwai at-tafsirul ilmi tunda ba a iya kai ga i'jazin sai an kai ga tafsirul ilmi sai an yi fassarar nasa nan da a gane mu'jizat yace at-tafsiru bil ilmi ma at-tafsiru bil ilmi illa anwa'un min anwa'i at-tafsir bil ijtihad daga cikin dalilan da suke nuna cewa almu'ayyidina suna da hujja yace shi tafsirul ilmi bai kasance ba illa nau'un min anwa'il ijtihad at-tafsir bil ijtihad tafsiri ne na ijtihadi shi ko ijtihadi fala mubarrir liman ihi baka da hujjar da zaka hana ayi ijtihadi idza tawafarat fihi shurut at-tafsir bil ijtihad idan sharuɗa sun ka tabbata wa dawabituhu da ka'idodinsa kenan tunda ijtihadi ne za a yi in tafsirul ilmi za ka yi ba za ka ce ba tabbatacce na tun da nazariya ce in tabi ishtihadi ne kai amma in hakika ce ilmiya to shikenan nan babu wani shakka ba sani ko muna fahimta ba shi yasa ba aka kebe a Saudiya rabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya tana da wani bangare da an ka kebe na al-ijaz al-ilmi fil qur'ani was sunnah an gane ko yanzu ma in ka shiga cikin google zaka gane abin gada su ka sa www.ejaz ejaz kenan za ka sa wato ea an gane ko ejaz sai ka sa g sai ka sa aa sai ka sa z sai ka sa com.com in mai jin faransai na www. sai ka sa a g a a z com sai om kenan magana ta kari sai ga littattafansu suna aiki alal akalla tare da jami'a 120 na duniya na ilimi banda ban sani ba yanzu ko sun kara ko sun ragu Allahu a'lam to yanzu nuktar da zamu tashi akan tafasali na uku shine dawabituhu to ina ka'idodin da za a bi ayi at-tafsirul ilmi sannan wa anwa'uhu ina nau'ukan shi waɗanda sun ka inganta da waɗanda ba su inganta ba to ƙa'idodin da ake bi wajen tafsirul ƙur'an a tafsirul ilmi lil ƙur'an ga su malin ya kawo su abu na farko al-iltizam bi dalalatin lughawiyya sai allazimci ma'anar kalima da larabci bai yiwa a fassara kalima إلا على ضوء المعروف من دلالتها في لغة العرب العامة أفسر كلمة سي أنفسر تندا يد أنك سمى أنا تأتكين يا رلا ربش من قال ونكو دنك كتك باتو تم أنا ودك كقدامة الحرص كذلك على تفسير هذه الكلمة على ضوء الاستعمال القرآني الخاص إن أمكن كي أنفا كي الحرص كيائي ala tafsir hadhihi kalima ka fassara wannan kalima ala do istimal alqur'ani akan uslubin da qur'ani yayi amfani da ita alkhas nashi in amkana wa yatimmu dhalika bi istiqra'i mawaridha fil qur'an ana yin wannan kuma irin wannan yana cika ne bayan an bi diddigin inda kalima ta zo shine mawariduha istiqra' kuma bin diddigi wa dalalataha animi dalalat ta ma'anar ta fi siyaqiha a cikin siyakin da ta zo fi tilkal mawarid a cikin wuraren da ta zo an gane ko kaji sharadi na biyu abu na uku fahimul alfazil qur'aniyya a fahimci lafuzza na alqur'ani ala dawqi ala dawi siyaqiha akan siyakin da ta zo hasken siyaki kenan fil itarin ladhi waradat fihi a cikin tsarin da ta zo fa tufhamu ala daw'i sabiqatiha wa lahiqatiha a fahimci wannan kalma akan mi abin da ya gabace ta na nasoshi da abin da ya zo bayan ta ma'ana dai ko siyakin da ya gabata ko siyakin da ya zo baya ko kofi da biyun din sannan kuma sharadi na hudu wa yajibu Allah ya tanaqada tafsirul kalima an gane ko awil ibara alqur'aniyya kina awil ibarati alqur'aniyya ala dawi muqarrarat alulum ma'a ba'd almafahim athabita fi alqur'an was sunnah ya dan wajibi Allah ya tanaqara tafsirul kalima tafsirin da za a yi ma kalima awil ibara ko ko jumla kina alqur'aniyya ba zai ci karo ba da ala dawi muqarrarat alulum akan tabbatattun ƙa'idodi na ilimi ma'a ba'adul mafahimin sabita ko ko wasu abubuwa waɗanda suke fahimtattu ne a shari'a fil qur'ani was sunna a cikin alqur'ani da sunna as-sahiha ingantatta tanaqudan su ci karo la yahtamilu al-jam'u ba za a iya hada su ba illa bi takallufin zahir sai an yi takallufi an dora maka abin da bai yiwa ma'ana kalimar da za a fassara a ce ta dace da wani bayani na ilimi kai ya zamanto fassarar da an kai mata ta saba ma fassarar wani nassi na alkur'ani ko sunna ko ka'ida ta shari'a an yajtani bal mufassiru hasra al ibara al qur'aniyya fi tilka al haqiqati al ilmiyya sannan kuma mai tafsirin ya nisanci cewa wannan ma'ana ita ilimi ita kadai ake nufi ma'ana fassara alkur'ani tana iya daukar ta ilimin kuma tana iya daukar wanda ba ita ba domin in yace ita kadai ake nufi to kenan wannan zai kai mu cewa a zamanin manzo sallallahu ba fassara ta da wannan ba da zamanin sahabbai to kenan su su gane ba sai zamanin mu na mun ka gane kaga ku akwai matsala Allah ya adila bil ibara al qur'aniyya min al haqiqati ila al majaz illa idha kanat al qara'in wadiha ba zai karkatar da ibara ta qur'ani ba Allah ya adila kenan min al haqiqa ya doke ta daga haqiqa ila al majaz ya ce majazi ake nufi illa idha kanat al qara'in al wadiha tamna'u min al haml al haqiqa sai an samu qarinoni qarina haliyya ko lafziyya da haka da wasu sun ce majazina kaga kawai sai su fassara shi da ilmiya kaga sai su bar ma'ana ta hakika a sai an yarda cewa majazina sharadi na bakwai Allah ya timma tafsiru ibaratul qur'ani illa ala dawil haqaqil ilmiya as-sabita ba za a yi tafsirin qur'ani na ilmi ba illa ala dawil haqaqil ilmiya sai an fassara akan hakika ta ilmi as-sabita tabbatatta la mujarrad an-nazariyat ba a fassara shi da nazariya wal furud al-ilmiya da kuma furut abubuwa waɗanda ilimi na farlanta su ana ana bincike ba a tabbatar da su ba ma'ana in tafsirul ilmi zaka yi zaka ita wannan nazariya ce ba ka'ida ilmiya ba kenan nan ba a da tabbaci nazariya tana nan qur'ani nan ma in shi gaskiya nazariya in ta zan haƙiƙa ilmiya sai a duba a gani in akwai alaka in babu shikenan amma in dai nazariya ilmiya ce ka fassara qur'ani da ita to ai an zo an kashe kuskure da sun kaiwa a gani to waɗannan su ne sharuɗa guda bakwai da malin ya kawo a gurguje kuma ya kawo ɗansu abubuwa suna da ɗan muhimmanci na so na wuce su amma dai ba za mu wuce su ba za mu ɗan bayani kansu dan yace wa bil munasaba yajibu an nata'arraf an na'rif al mu'tayat al ilmiya musan abubuwa na ilimi allati la tasudu ila darajati al haqa'iq al qati'a illa ba'da al mururi al khutuwat kenan nazariyat al mu'tayat al ilmiya abinda ilimi yake ba su na bincike bai zama haqiqa ilmiya qati'a tabbatatta sai ya bi da waɗansu khutuwat matakai an gane ko yace na farko al-mulahaza bi anwa'iha al-ma'rufa mulahaza sai an bita nau'i nau'i an gane ko bi tadqiqi bil wasa'il ad-daqiqa sai an bita mataki mataki ita mulahaza kin nan kamar abin da ake ce ma wato kamar asirin mulahaza shine observation ko commentaire amma na ana nufin a'a abin ana nan ana bin shi kadan kadan sai an bi diddigin sa ta kowace hanya istiqra'un am sai an bi diddigi na gaba dai shatatil waqi'atil mushabiha shatat kamar ka ce bangarori ko rassa na alwaqi'at abubuwan da sun ka faru almutashabiha da irinta ma'ana waccan haka take waccan haka take waccan haka take duk sai an haɗu su an gane haka suke kafin a fitar da ka'ida siyagatul mabda'il am sannan ayi siyaga na ka'ida ta gaba dai wamtihanihi kuma a jarraba ta wannan haka yake wannan haka wannan haka yake a bi su guda guda guda guda guda guda guda sai an tabbatar da duk haka suke sannan a fitar da ka'idar siyagatu fardiyya tu'allilu nata'ij sannan ayi siyaga ta fardiyya kamar fardiya wani tsari ne kamar ana iya cewa farlanta shi za a yi ba amma amma tabbatar da shi ba ka'ida ce to allilun nata'ij wanda za ta bada wato result wanda za ta kwadin dalilin da yasa an ka fitar da ka'ida ta karshe ma'ana bayan an jarraba wannan in goma na an jarraba wannan an jarraba wannan an jarraba wannan an jarraba wannan ya ba suwa an fitar da ka'ida sai a yi ta'alilin ka'ida ga dalilin da yasa an ka ce dukkan suna tafiya akan wannan ka'ida intiqalul hadhihi al-faradiyya wannan fardiyya da anka kawo ta ilimi ta zamanto ta tashi ba da tasdiqit tajarubi bayan jarabawa ta gaskata ta al-mawdu'iyya kuma na ilimi wanda ka gida akan ilimi laha ila mustawa an-nazariyya sai ta koma nazariyya allati yasubuha al-alimu wanda mai ilimi zai siyagata bi lafzihi shakhsi da nashi wastintajihi al-khas fa tu'rafu bismihi ba na istintaji shine fitar da sakamako nashi khas a santa da sunan shi za a ce nazariyatu wani nazariyatu fulan nazariyatu fulan ba dole bane sai ta zama to nazariya ta wani da sunan shi inda ya sharuɗin sun cika an ta taharrar hadhihi nazariya min qaid al-ashkhas daga baya kuma ta fita daga kasancewar ta ta mutun sawa'un alladhi a'lanaha shin mutun guda ne ya bayyana ta awil ladina yu'asiruna ko da attare da shi an gane ko fa idza mtuhina صدق هذه النظرية إن إيه أنك جرب قسكي ونن أكثر من عالم كنن فإذا امتحن صدق هذه النظرية أكثر من عالم أسامه هذا مالمين بنتكي هذا متنقل يا قسكة تاتا في بيئات مختلفة أتكين بيئة إن إيه أنت بيئة هنا إلوكر واتوكين ينكونا دبان دبان معنى با وندي كاوتا إنا يجرباتو دم مثلا سنتي أكا هكا لا يصل القانون العلمي مع هذه كله إلى مرتبة الحقائق العلمية شيء القانون العلمي قائدة علمي بات زوا تكيمة حقائق العلمية حتى يتحرر عن قيد الزمان سيتا كبوتا دقا قيدي نزامني بعد تحرره من قيد المكان دقا وري ma'ana sai ya zamanto dukkan lokutan da an kai jarrabata haka take basuwa duk yankin da an ka jarrabata haka take basuwa abin da yake nuna kenan ta zan gaskiya Allah يطغى ألا تطغى المباحث العلمية كما كدا بحثين علمين بنتكي صير جاي في التفسير أتكن تفسيري أنا المقصد الأول للتفسير أكم ببن منفات القرآن وهو بيان الهداية القرآن شيني بيان شريعة القرآن وإجازي لإجازي كأتي أي تبيان قائد ودي حأزو أمن شما تفسير القرآن يأكيد a'a abin da ake bukata kawai a tabbatar da abin ya zan a ilmanci haka ne ga sharuɗan sai a bayyana ayar da take bayanin haka kuma ga yadda za a yi a haɗa su Allah ta kuna dilalatul ibarar qur'aniyya alal ma'ana ilmi an ta kuna dilalatul ibaratul qur'aniyya ya zama to dilala ma'ana kenan ta kalima ta alqur'ani ko jumla shi alal ma'ana ilmi akan ma'ana na ilimi wanda ake so a fassara qati'atan yanke take wa rajihatan koko ita ce ta yirin jayi domin in bata zama to yankakka ba da zato na kinan za a yi sai an tabbatar da haka shi za mu zo mu yi bayani kamar yanzu misali in an ka ce aljibalu an san duki aka nufi to in qur'ani ya kwaɗe wani abu akan duki kaga ba mu jin tsoron in wannan ka'ida ta tabbata a ce duki aka nufi tunda duki kowa san duki ko ba karan bane almuhimmu akwai shurutu na at-tafsir al-ilmi da al-ijaz al-ilmi wanda ina ba mutum shawara ya nemi littafi na al-ijazul ilmi fil qur'ani was sunna littafi sun yi littattafai da dama wani littafi ne wanda yake al-muqarrar an sanya shi ya zama muqarrar a jami'a 120 na duniya wannan littafin cikin littafan su shine wanda ya kamata dalibin ilimi ya nema wannan littafin hay'atul ijazul ilmi at-tabi' li rabit al-alim al-islami ita ce ta abin garashi ta haka in ka same shi wannan littafi zaka ga karin bayanai da sharuɗa kaga yadda su ma sun ka tabbatar da su sharuɗa na tafsirul ilmi da na al-ijaz al-ilmi faqran mu ta uku fi anwa'i tafsirul ilmi wa namadijiha nau'uka na tafsirul ilmi da kuma misalai su ne namadij jam'i ne na namuzaj shi tafsirul ilmi ya kasu gida biyu mun ka ce akwai maqbulun wanda ana karɓar shi in ya cika sharuɗa kuma ba a samu abin da ya hana karɓe shi ba wa mardudun da wanda ana mayar da shi saboda bai cika sharuɗa ba ina fata ana fahimta ta to sai na marijul maqbul sai malam ya fara da misalin maqbul wanda ana karɓa kurawiyatul ard kura ita ce kwallo kurawiyatul ard kamar yadda ake cewa kurawiyatul ard alqura shine gari kurawiyatul ard duniya ta koma kamar gari guda shi ne suke cewa globalization ko mondialization to kurawiyatul ard abin da yake nuna ƙasa kamar tana matsayin kamar ƙwallo ina fata an fahimci ni sun kafa hujja da ayar khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl suka ce to wannan aya tana bayyana cewa duniya kamar ƙwallo take wannan bai hana an shimfiɗa ta domin shimfiɗa ta daban ana iya a shimfiɗa abu ko da yana matsayin ƙwallo ba dole bane kamar tabarma sannan kuma ma'ana da tana dunkule to in an shimfiɗa ta an gane ku lokacin da take dunkulen nan kamar abubuwa ne waɗanda an rarrabe dunkule tana yiwa kamar tsaye take haka to daga baya sai a mulmula ta sai zaman to an mulmula ta amma mulmulan nan bata hana tana matsayin kamar mi ba tana matsayin kamar kwallo don wasu na cewa ayat da take kare ta cewa kasa tana shimfiɗe abin nan tana kamar kura abin nan kura shine inda Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa sutihat wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat sun kace shimfiɗa ta an kai shimfiɗar ba ta hana ta kasance kamar kwallo kadiba cikin ta timma ta adwa'ul bayan ta atiya salim dalibin sheikh muhammad al-amin shankidi a cikin wannan sura ya kawo bayani kan wannan almuhimmu dalilan da suke yace yukawwiru al-laila ala nahari to kalima ta at-takwiru da larabci tana nuhin wato ad-dawran jujjuyawa abu da duniya ba kamar kwallo take ba an gane ko cikin hujjojin su da suka bayar ba dole bane sai ka karba shine cewa wani wuri ana dare wani wuri ana ni ana yini bai yiwuwa duniya a dare gaba daya kuma bai yiwuwa duniya gaba daya a yini a yini gaba daya kenan sai nuna in rana ta karkato wanga bangare can na ake yin duhu in ta karkato wanga bangare ake yin haske mun gane wannan shi na daga cikin dalilan su wannan ba sai na kawo dalilai masu yawa ba kuma sun kafa hujja da jirgi idan yana sama an gane ko saman shi kake fara gani kafin ka fara ganin kasan shi to da duniya kamar abin ga take da kasan shi kamata ka fara gani ba saman shi ba an gane ko to ala ayyati hal ina ganin wannan misali na farko kenan ba sai na abin nan ba kuma kan dare qur'ani yayi ta'biri kan yadda shi ke tafiya ya kawo yukawwiru al-laila ala nahar kuma ka yuliju kaga wannan yana shiga cikin wannan bai yiwa a ce dare ake yi cikin duniya kaga da dare ake yi da sai a ce dare ya tahini ya zo sai ka ce a wannan na shiga cikin wannan saboda wannan ya daga ne shi ko wannan yana shigowa ya nuna kenan bai yiwa ai dare a lokaci guda ko ai rana lokaci guda naslahu minhu nahara muna zare ɗaya daga cikin ɗaya kenan kaga ba tare suke wuri guda ba ba ana ba guda yana tafiya bane kai tsaye wannan yana shigowa ne wannan yana tafiya da yughshil laylan nahar yana rufo ma wannan kenan wannan yana tafiya kadan kadan wannan yana shigowa wanda ya nuna cewa duniya ba ta yiwa ta yi haske lokaci guda bai yiwa kuma ta yi duhu lokaci guda wannan misali ne daga cikin misalai na tafsir al-maqbul kamar da malin ya kawo abu na biyu daurul jibal fi tathbit al-ard wato yadda duwatsu suke taushe da ƙasa malaman bincike na yanzu na ilimi sun gano cewa duwatsu suna da cewa abinda sun kasa ƙasa ba ta girgiza ina fata an fince ni to dan mi Allah ya kire duwatsu wal jibala autada shi ko ya an ce an sanya duwatsu su zamanto turke ga ƙasa ya an ce turke kuma shine abin da yake tsaye da abu wuri guda ko ba karan bane wa fil auna bil autad babu cin turaku ko ba karan bane sun ka ce dalili kuma saboda qur'ani ya kira su autad kuma yace wal jibala arsaha duwatsu Allah ya kafa su sannan yace kuma sai Allah kamanta su kuma da shumukh sun tashi sama waja'alna fiha rawasiya shamikhatin kaga shamikhat abin da yayi sama kaga arsaha yana nuna suna da tushe cikin ƙasa shami khatin kuma yana nuna suna da sun taso sun wuce ƙasa sun yi sama ba sani kuma fahimta ba to sai kuma bayan ya nuna an kafa su afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat an kafa su don mun gane wannan to sai Allah ya ce wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum ayoyi ne guda uku ai Allah tamida bikum suratul nahl aya ta 15 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم سورة الأنبياء آية 31 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم an gane ko a cikin suratul luqman aya ta goma duk wannan yana nuna cewa kenan ƙasa tana da wato duwatsu suna da bangarori bangare na farko can ƙasa rawasiya bangare na biyu shamikhatin sun yi sama bangare na uku shine sun tabbatar da wato abin da sun tabbatar da kasa an tami da bihim ai Allah tami da bihim don kasa ta girgiza kaga wannan ya nuna tafsirul ilmi al-maqbul saboda ga hujjojin shi sun bayyana mun gare ko eh ga wanda ya yarda fa amaliyatu takawunul laban daga cikin tafsirul ilmi al-maqbul shine yadda laban an ce laban shine nono ko ko mu ce madara ina fata an fince ni ayar da suka kafa hujja da ita ita ce inda Allah ya ce wa inda lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin an gane ko yawwa to kaga nusqikum akwai kira'o'i daban-daban a wannan wuri nasqikum muna shayar da ku tasqikum tana shayar da ku babu matsala dabbobin suke shayar da mu amma da izinin wa da izinin Allah to kaga nasqikum tana nuna da izinin Allah abin ya kasance tasqikum kuma an nuna sababkin gashi nan gaban ku shine dabbobin mimma fi nusqikum mimma fi butunihi bai ce mimma fi butuniha ba kamar yadda faɗa a wadansu wurare an gane ko saboda nan mimma fi butunihi ai jinsil an'am yake zance sai ce min baini farsin tsakanin farf in tabe farf fa'un ra'un sa'un ne ba farsin bane da sinun doki ba shi yake nufi an ce fars doki yake nufi namiji ko mace amma an ka ce alhisanu namiji kawai ake nufi ba a cewa alhisanatu amma waɗansu suna cewa ana iya cewa alhisanatu wasu sun ce a da ta'un ne kawai ake bambantawa a ce wato a ta'ala farasin to in ka ce yarkudu ya koma hisan in ka ce tarkudu ya koma mace ke nan almuhimmu sai ce min bayani farsin fars mene ne fars nan tumbi ake nushi da sa'un bala abdullahi min bai ne farsin tsakanin tumbi wa damin da jini labanan nan Allah yake fitar da nono khalisan tatacce bai da alamar tumbi bai da alamar jini sa'igan mai daɗin sha mai wucewa ta makoshi lisharibi daga masu sha yanzu da an ka samu littattafai na bincike sai an ka gano cewa tsakanin jini da mi da tumbi nan da Allah yake fitar da mi ke fitar da madara shi yasa babu abin da dan adam zai sha ya samu lafiya a duniya irin madara madarar raƙumi madarar shanu madarar dabbobin da ya halatta a cina musu saboda asalin shi jini dama ƙarshe in ka ci abinci ƙarshe ne yake zama jini domin idan ka ci abinci an ka tace shi sauran wanda bai da kyau ya zanka shi mai kyau din shi na za a ɗauka sai a mayar da shi jini muna ganewa to kenan tumbin nan bayan an tsafe abin da an mai kyau tare da jini mai kyau sai a hada sai aini sai a yi madara shi yasa sai ka sha ta ka zama da lahiya kuma ka gani ta hori tare da cewa Allah ya waɗansu abubuwa can cikin hantsa mamaki nan wanda yake tacewa ya bayar da jini mai kyau an gane ko misali na uku shine wajen albarzakhu alladhi bainal bahraini barzakhu asalin barzakhu shine shabaki to Allah ya nuna ya sanya shabaki tsakanin bahraini teku guda biyu in tabe a nan akwai ayoyi guda biyu marajal bahraini yaltaƙi yani ko bai nahu mamar zakon layar yani marajal bahraini Allah ya sanya teku guda biyu sun haɗe ruwansu kenan amma sai ce bai nahu mamar zakon tsakaninsu akwai barzahu ya an ka ce barzahu da suka iska tafsirai lokacin da ilimi bai bai yi nisa ba suna kawo su daban-daban waɗansu abubuwa amma tun da Allah ya ce akwai shamaki to tabbas akwai shamakin kuma babu cewa magabata ba su fahimci cewa akwai shamakin ba mu gane wannan da kyau to amma ayoyin suna da bambanci a cikin suratul furqan sai ya ce wa huwa allazi maraja al bahrain hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj wannan ya bambanta da marajal bahraini yaltaqiyani domin shi bahraini teku biyu ne ruwan teku gishiri gare su shi ko wa huwa alladhi marajal bahraini hadha azbun furatun wannan ruwan shi suna da dadi wa hadha milhun ijajun wannan ruwan su da dadi ita wagga aya nan tana nufin tekuna da tafki domin ruwan tafki su suna shayewa amma ruwan teku ba su shayewa muna gane bambancin kamar yadda faɗa cikin suratul fatir wa ma yastawi al-bahrani abin nan wa ma yastawi al-bahrani hadha adbun furatun sa'ihun sharabuhu wa hadha milhun ujaj kenan kaga da na furqan da na da na fatir suna magana ne kan teku da tabki na abin na ar-rahman yana batun teku biyu to dukkan su da an ka bincike a duniya an samu irin wannan yanzu ko kwatanu kattahi akwai inda ruwan tafki sun ka haɗe da ruwan teku kana ganin inda suke haɗuwa da yake na je kwatanu na ga wuri ga inda ruwan tafki sun ka zo sun ka haɗe da ruwan teku amma ba su haɗuwa su ko ruwan teku a wurare daban-daban teku na duniya a- a- bincike yanzu ya nuna ba sa haɗuwa to amma menene barzakhun shamaki tunda ba a ganin shi sai sun ka gane barzakhu din inda ruwan teku na da ruwan tabki inda suke haɗe wannan akwai wasu ruwa da Allah ya halitta ɗabi'a biyu gare su su na tabki daɗi gare su su na teku gishiri gare su sai an kai waɗansu ruwa tsakatsakiya su waɗannan ruwan ba irin ruwan tabki ba ne ba irin ruwan teku ba ne to shi ne ya raba tsakankaninsu waje alabai na huma barzakhan wa hijiran mahjura su ko in teku biyu na su ma haka na waccan gishiri gare ta waccan gishiri gare ta amma tsakiyar su sai an ka samu waɗansu ruwa waɗanda ba irin na waccan bane ba irin na waccan bane sannan daga cikin abin mamaki wanda sun ka gano cikin hayatul ijazul ilmi dabbobin da ke rayuwa cikin waccan teku in sun ka shigo cikin waccan teku sun ka ƙetare barzahu ta rayuwa su mutu ba su iya rayuwa waɗanda ke rayuwa cikin waccan teku in sun ka ƙetare sun ka zo cikin waccan teku mutuwa za su yi halittun da ke rayuwa a tsakatsakiyan nan nan wannan su ma in sun ka je wancan wuri ba su iya rayuwa in sun ka ce wancan wuri ba su rayuwa amma sun ka ce an gano wani kirhi sunan shi silmon shi wannan kihin silmon an gane ko shi na daga cikin dabbobi 'yan kaɗan waɗanda suna iya rayuwa duk cikin waɗannan ɓangarorin guda uku in ya gada ma sai ya je wannan ɓangaren na teku in ya gada ma ya zo tsakiya in ya gada ma ya je amma sun yi karanci dabbobin da ke iya rayuwa cikin waɗannan wurare guda uku mun gane wannan da kyau tau wannan shi na daga cikin at-tafsir al- eh bai cike na mai zaman kai ne mallan ba shaci faɗi ta ba Eh, tafsiri na المقبول العلمي المقبول التنفس يلنفاشي ونقص الضغط الجوي da kuma tawaya ta addaktul jawi asalin addaktu shine wato danna ta iska ma'ana eh, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man yuridillahu an yahdihu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu ضيقا ko dhiqan aw taqra'a harajan ko harijan aw taqra'a ka'annama yas'adu fi sama ko ka'annama yas'adu fi sama akwai kira'o'i daban-daban an gane ko nan da Allah ya nuna wanda Allah yake so ya shiryar da shi sai Allah ya yalwata kirgin shi ga musulunci wanda Allah bai nufe shi da shirya ba ya san bai cancance ta ba sai Allah ya sanya kirgin shi dayyiqan mai kunci an gane ko harijan shi ma kunci ne kunci kenan mai tsanani ka annama yas'adu fi sama ka ce dai kamar ya tashi zuwa sama to ba ana nufin ba a wancan lokaci sahabai musa abin da nufi da tashi zuwa sama ba a tashi zuwa sama sananne ne a wajensu dan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da mi'raji da shi shi ba zancen shi je sama ta ɗaya ba har ta bakwai ya zo kenan don haka wani bai zakwa ce a ai ba su san abin da nufi da sa'udi zuwa sama ba an gane ko to amma nan ashe bincike ya nuna iska yana daga cikin abin da Allah sa ya kewaye ƙasa wani nau'i ne na iska an gane ko shine a kewaye da ƙasa wannan iskan shi ke sa wa ba ma jin abubuwan da suke bayan shi to amma duk da haka akwai matakai-matakai ita du- idan kana yi sama iska raguwa ne yake yi shi yasa duk lokacin da kace ƙasa nan ne wurin da Allah ya muna iska inda muke iya shakawa da ka fara yi sama sai iska ya mi ya ragu ya ragu ya ragu haka kai inda babu iskan kwata kwata in ka ketare daidai wannan iskan shi kenan babu iska in baka da iska mutuwa za ka yi to shi ke sa wa dan adam yana ƙara yi sama ne daktul jawi yana ƙaruwa saboda in iska na da yalwa lumfashi ba ne wahala amma in iska fara karamci sai na fara ja sai na ja da ƙarfi wannan ni na gan shi a misali a misali ƙarara lokacin da muna karatu a ƙasar saudiya to sai mun ka ce za mu je riyaf ziyara to akwai da ɗan uwa ya rasu muhammadu al'amini ake kiran shi asalin shi ma ɗan ƙasar nijar ne amma saudiya su ɗan ka haife su ina ganin can sun ka tashi allah ya ji kan musulmi sai ya ɗauke ni cikin mota shi za mu je da ya ɗauke ni cikin mota sun da shi Saudiya yake da zama sai mun ka je Taif garin Taif to sai ya bi wata hanya da ni akwai hanyoyi daban-daban da Allah ya kaddar zamu gani hanya ce kahin ka shiga garin Taif tsawo ne da ita dutsi ne wanda sai ka yi sama sama sai ka yi ta haɗuwa sai ka ga kamar ba kusan girgije kake kuma ita Taif yanayin ta ya bambanta da na Makka ita ta'if ana ruwa ana komi amma makka sai ka iske ba a ruwa a shekara kilomita 130 na amma yanayin su ya bambanta sai kaga ta'if kamar yanayin ture gare ta amma makka ga ta nan yanayin sahara to da mun ka hau muna hawa muna hawa muna hawa saboda dutsen nesa yake kwarai sai da mun ka kai inda lumfashi mu sai mun yi da gaske shi da kanci ma sai da yayi bayanin sai da ma mun ka tura da wagga aya wato ka annama yas'adu fis sama to wannan kenan to sai abu na ƙarshe wanda shi ne za mu karkare da shi namadijul mardud min at-tafsir al-ilmi namadij kamar misalai na tafsir al-ilmi wanda ba a karɓa shi an gane ko yawwa wani malami da ake ce ma Ahmad bin Muhammad bin Siddiq al-Gimari an gane ko a cikin littafinsa da yayi mutabaqatul ikhtiraat al-asriyya lima akhbara bihi sayyidul bariyya sai ya zo da ya ce wal mursalati urfa kaga al mursalat nan akwai maganganu da malamai sun kai shi sai abin da ake yi da al mursalat at ta'iratul harbiyya jiragen yaki na sama su da ake ruhi da al mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa na fata mun ce su da suke zuwa su yi asf su yi ruwan wuta amma inda aka samu matsala fal mulki ya ce zikira to su ma jiragen yaki suna suna zuwa da alkur'ani su yi wahayi kaga babu illa dai yana iya cewa fal mulki ya ce zikira sun jefa wa'azi don duk wanda ya sha huta wanda addare ya tsira ya san akwai wa'azi ciki wannan don hayar ya ce mun gane ko abu na gaba wahdatul kaun waɗanda suke ganin duniya gaba ɗaya daga abu guda Allah ya halicce ta huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha sai huwa allazi khalaqukum Allah shi halicce ku min nafsin wahida sai fu sun ka fassara nafsin daga unsuri guda shikenan waje alamin ha zawjaha ko wani unsuri shi an kasan ya mishi matar shi suka ce bai da kaji da matar shi shine plus da muwai tunda wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kaga wanga hayaniya ce ba sai mun yi dogon abin gaba to in mun ce plus da muwai ne mi yake da falan mata kashaha hamalat hamalan khafifan faman ratbi falan ma asqalat da'a wallahi rabbuhuma duk shi ma wangan plus da muwai sun ce abin nan kaga wannan yayi nisa wasu daga ciki sun ka ce da Allah ya ce sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhraja al mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sai sun ka ce abinda ake nuhi da faj'alahu ghutha'an ahwa an gane ko sun ka ce abinda ake nufi ba tsiro ake nufi ba da an ka ce akhraja al mar'a ba wai ana nufin gona ba sun ka ce al fahmul hajari wannan ina abin da ake ce ma charbon coal an gane ko wanda ake fitar cikin ƙasa sun ka ce to shine shine al-ghusa an ahwa sun ka ce dan saboda tsiro bai komawa baki baki dan haka kawai ba ba tsiro ake nufi ba a kawai abin da ake nufi shine wato bakin abin nan da ake fitarwa wanda hamma energy ana yi da shi wanda ayi ayi jawo wutar lantarki kuma ana dahuwa da shi in ka samu bungu guda sai kai wata biyu ma kana dafa abinci da shi an gane ko to kaga wannan tafsiri nasu ba tafsiri bane ingantacce kenan shi sai an bi ka'idodi na tafsiri ɗan uwa saboda lokaci yayi nan da mu dakanta fasali guda ya muna saura babi na takwas insha Allah ta'ala fi tafsiri bil ishara idan Allah ya bamu iko sai mu karasa shi abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ya bamu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته